قد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقاربين قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه قال عبد الله بن يوسف ورواه ابن ورواه ابن عبادة وروح بن عبادة ورواه ابن عبادة ذلك مال الرابع وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على على مالك مال الرابع قال حدثنا محمد بن عبد الله عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن كمامة عن أنس رضي الله عنه قال فجعلها لحسان وأبي وأنا أقرب إليه ولم يجعلني منها شيئا
طيب wannan babi yana magana ne akan wannan aya ta cikin suratu Ali Imran da Allah madaukin sarki yake faɗa cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim lan tanalul birra ba za ku taɓa samun wato cikakken yi wa Allah da'a ba a ba ku ladan cewa kun bi Allah ko kuma lan tanalul birra ba za ku taɓa samun ladan aljanna ba ko kuma lantana lulbirra ba za ku taɓa kasancewa masu biyayya ga Allah ba hatta tun fi ƙomin matuhibun hasse kun ciyar daga cikin abubuwan da kuke so na dukiyarku duka wannan fassarar ayat tana iya dauka ba za ka samu ladan aljanna ba sai ka ciyar dukiyar da kake so wani bangare don wannan min maɗin min ɗin tabi'idiyya ce sai kun ciyar daga wani bangare cikin abin da kuke so ana samun ladan ciyarwa ne ko ladan taimakon wani ne idan mutum ya bayar da abin da yake so ba wai abin da baya so ba bayi da wani amfani ya gama ya dauka ya bayar tunda in zaka bada abu asali duk abin da zaka dauka ka miƙa wa wani da sunan taimako to ana so ka ji a ranka cewa Allah kake bawa Allah kake bawa to bai kamata ka dauki abin da baka so ka bawa Allah ba allah da ya baka komai ya maka komai to ya za ka ɗauki abin da yake matacce ka ɗauka ka bashi duk wanda ya ɗauki wani abu ya bayar to ya zama wannan abun yana cikin abubuwan da yake so ba tozartaccen abu ko wulakantaccen abu mutum ya ɗauka ce bayar ba to kenan sharaɗin samun lada akan duk abin da mutum ya yi na infaki ko ciyarwa ne ko bayarwa ne ya zamanto mimma yuhibbu ne yana daga cikin abin da shi yake so lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun amma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ciyar duk abin da kuka bayar fa inna allaha bihi alim lalle Allah madaukin sarki masani ne ba abin da yake buya a gare shi dama abin da ake so in kai Allah ya sani kuma burinka ya zamanto Allah kake so ya sani din shi sa ayar aka ce inna Allah bihi alim duk wanda yake bada abu dan mutane su sani to sai je nemi ladan sa wajen mutane don wanda yake bayar da abu don mutane su girmama shi shi kenan ladansa kenan girmama shi din ko su girmama shi ko ba su girmama shi ba ya gama ladansa to mu yi takatsantsan mu bi a hankali cikin abubuwan da muke yi yau da gobe muke taimakawa mutane kana canja niyya shi ma sai Allah canja maka sakamako da kayi dan wani abu shi kenan abin nan ya tafi ko dibino ne kwaya dai ka ba wani ba dan Allah ba na farko dai za a kama ka da laifin kayi riya na biyu kuma kayi aikin banza وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والله كامل لوكشي وغالب متاني بس في أين أبوه دم الله بقى galiban ba a fiye idan Allah ba galiban masu yi idan Allah ba su da yawa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko iyalinka ne in ka ciyar da su ba dan Allah ba kai asara kaga dai dole ne ka ciyar da su amma matukar ka canja niyya a wajen ciyar da su Allah bai zai baka lada ba hasbunallahu wa ni'mal wakil ya kawo kissar anas ibn malik yana cewa kana abu talhata aksar aksar aksar ansariyun bil madinati nakhlan abu talhata al-ansari a duk madina gabaki daya duk madina ba wanda ya fi shi yawan gona ta dabinai gonaki na dabino abu talhatal ansari kuma a duk cikin gonakin nan nasa gonar da ta fi soyuwa a gare shi wa kana habbu amwalihi ilaihi bayraha ko biruha zuwa na fada bayraha ko biruha gona ce da yake da ita a madina wacce take ta dabinai kuma washe Allah yana son wannan wato gona saboda akwai dabinan a ciki kuma tana bayar da amfani mai yawa to sai ya zamanto ita ce tafi shiga ransa ita ya fi ƙauna ita ya fi so arziki ne a cikinta mai yawan gaske kuma ga ta masha Allah ba a nesa take ba ga idanuwa na ruwa a ciki wa kanat mustaqbilatal masjid gonar tana kallon masallaci ita gonar biruha ko bayruha din tana fuskantar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب ويشرب من ماء فيها annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance wato yana shiganta wa yashrabu min ma'in fiha tayyib yana shan ruwa mai dadi a cikin ta wato tana da ruwa akwai rijiyoyi da idanuwa na ruwa mai dadi annabi yakan shige sha ruwa a cikin ta wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da ya sa abu talha yake son wannan gona ta biruha saboda ga ta kusa da masallaci ga ta Allah ya masa albarka annabi har ya shiga yakan shiga yana amfana da ita da kuma arzikin da ke cikinta lokacin da Allah ya saukar da ayan nan lan tanalul birra wannan wanda makaranta hatta tunfiqu mimma tuhibbuna Abu Talha ya tashi ya ce ya Rasulullah inna Allah yaqulu lan tanalul birra hatta تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيروحا gashi Allah ya faɗi wannan aya ba za mu taɓa samun ladan aljanna ba ba za mu taɓa samun mu zamanto masu cikakken biyayya ga Allah ba ladan nagarta sai mun ciyar daga wani ɓangare da abin da muke so wa innaha sadaqatun lillahi arju birraha wa zukraha inda Allah wannan gona ita ce gonar da na fi so ita ce gonar da nake kauna a wata riwayar wa inna ahabba amwali ilayya bayruha ko biruha dukiya da tafi wato soyuwa a gare ni ita ce wannan gona ya rasulullahi gacin na bayar da ita sadaka saboda Allah arju birraha ina fatan alherinta kun ga wannan tiket ɗinsa na ƙarshe inda ya fi ko'ina so a cikin arzikinsa don a koya mana tafsiya a koya mana bawa Allah abu duk abin da ka ce Allah za ka bawa to ka rufe ido kurin ka baya ya ce ita na fi so ba wani ɓoye-ɓoye arju birraha ina neman alherinta da aljanna wa zukhraha kuma ina neman wato in same ta a matsayin ajiya ne na ba da ita ina so in same ta a aljanna inda Allah fada'aha ya rasulullahi haithu araka Allah ka bayar da ita ya manzan Allah ka bayar da ita ya manzan Allah inda Allah ya nuna maka ka ka bayar da ita ko ka sanya wannan gona duk abin da ka ga ya dace ka yi kawai ka yi da ita ni dai na bawa Allah kawai kai kuma kai ka fi ni sanin dacewa me za ka yi ta wannan shine abin da ake so mai koyi da wannan bawan Allah abu talha mai haƙuri mu ɗauka mu bayar Allah zai ba mu lada wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim kome kome in kuka ciyar Allah yana sani ana so mutum ya buga misali akan wani abu wani mutum yake fada kwanan na haɗu da shi wani babban mutum ne a nan garin yana da wuri a nan kusa ɗin nan wuri mafi tsada ya mai da shi masallaci ana sallah ana karatun ƙur'ani a wurin ya ce malam 'yan china ne 'yan ina ne kamfanoni ne saboda wurin kan ido ne a cikin gari wuri ne mai bala'in tsada ya ce sun zo suna neman in ba su haya miliyan kaza a shekara ni ma na shirya zan yi supermarket babba na alfahari ya ce kuma gidanmu ne na gado ya ce kawai na tsaya na yi tunani na ce wannan da ya wuri dai lalle ina sansa kuma wuri ne mai daraja na ga yanzu a shekaru na da ni'imar da Allah ya mun me wannan abun zai yi mun sama da aljanna ya ga babu ya ce kurin sai na sai na bayar da shi kullum na sa shi na ce a buge shi a gyara shi gaba ɗaya a mai da shi masallaci wuri ne na miliyoyi ya ishe shi ta cin abinci har ya mutu hayan gurin kawai da shi da iyalinsa da yayansa in dai abincin da zai ci ne da larurorin rayuwarsa to ya ishe shi ya ce aka yi ta zuwa ana yanzu alaji wannan gurin yanzu alaji wannan wuri na arziki alaji ai shago mana ai kasuwa mana a ba da kaza kaza kamfanoni ya ce din ina kallon su ni na san mai nake yi ya ce haka na ya ce yanzu ma zan daɗa ma fasa shi in daɗa ba da shi sai mutum dubu a lokaci guda mutum dubu sai sun sallawa yana nan nan gidan nan da yake gaba da sa sto ɗin nan dab da junction din inda ake inda ake ana yin sallah daga kullun ana sallah ko azhar ko la'asar ko magariba ko isha babban gida bai ne daga kasan har sama nan gurin wallahi malam to kaga wannan yayi koyi da abu talha kuma yanzu wannan gurin ai kaga za a samu kudi dai amma yace na bayar saboda Allah kuma ya bayar ɗan ba ya bayar turin je kaka mutu ba shi ya bayar kuma shi yake kula da gwada in fanka ta lalace shi zai ci gaba da kula ya gyara ya yi fenti ya saka kafet ya kuɗi yake ta kashewa a wurin ya ce ina neman in na mutu allah ya taimake ni iyayena da suka mutu suka tafi suka bar gurin su ma sun tafi sun bari ya ce mahaifina ma anan aka haife shi ya ce to wannan shine abin da zan yi na ce allah maka albarka allah ya karba maka dace ne wani kuma a lokacin gani yake duk abin da ya dauka ya bawa yana ganin asara yi akwai wanda kuma yake wannan to in ma baka bayar ba ne wasu za su zo su cinye yayi ka mutu ka bar musu ko gaishe ka a kabari ba za su zo su yi ba wannan 'ya'yan wannan zamanin ko gaishe ka a ce ka mutu bayan wata ɗaya wata biyu wallahi azim ko ziyararka mantawa ma da kabarin ka za a yi yanzu da wuri ake mantawa da mutum yanzu yanzu kana mutuwa za su za su rabe abin da kuke da shi kawai kowa ya samu wani yaro jiya ya zo ya same ni yake gaya mun jiya ya ce mahaifin shi ya mutu ya bar musu ba su da yawa ya ce tsakanin kadara da dukiya abinda ubansu ya bar musu ya fi naira miliyan shi kadai abinda yake da shi yanzu ya fi naira miliyan 400 ya mai hada da na kannansa ya kai biliyan guda amma ka san me ya kawo shi abinda ya kawo shi ya ga ya dan samu yar matsala ne ana dan samu yan asara a cikin harkar buge-bugen da yake da ni ban san shi ba yanzu dai ya yi samu matsala ya zo sai na ce masa to yanzu shi baban nan naka da ya bar muku ya furu ya faɗi ya mutu ya bar muku wannan dukiyar dan Allah yana da masallaci guda ɗaya da ya gina ya ce babu na ce duk wannan dukiyar da ke bai da masallaci na ce akwai aji ɗaya da ya yi ya ce babu na ce to kaddara mutuwa ta zo masa ba aune bai yi ba kai yanzu a matsayinka na yaro da ko aure ba kai ba kake da wannan kudin na san ne ya kudin da sun ba karfin hankalinka da tunaninka ya ce haka ne na ce to kai yanzu babu wata alfarma da za ka iya ubanka yana kabari ba za ka iya masa ba tun da bai samu daman yi ba ba za ka ba za ka yi masa wani abu ba Allah kai mai lada ko masallaci ɗaya a ƙauye ka gina ko rijiya ko makaranta ka gina ko mai aji uku hudu ka ce ka ba da ita saboda Allah Allah ka yi wa babanka lada ka yi ice bai ba na ce to kai da Allah ya baka wannan dukiyar ka ci wannan gada lokacin da ka karba mai kai wa Allah na nuna masa godiya baka wannan dukiya sama da miliyan 400 ya ce gaskiya ban yi ba ya ce to shine yanzu don tirela ka ta faɗi wata ta da ƙoniya shine za ka zo ka ce kana neman kana tunanin wai an maka sihiri ce ba wani sihiri ga abin nan wannan abin ne da baka yi ba Allah yake jarraban ka kuma in baka tsaya ka gyara ba haka za ta tafiya dukiyar nan kana gani na ce maza maza maza ka je ka samu wuri ka gina ubanka masallaci ko na juma'a ko kamsu salawat ina mahaifiyarka ta mutu ita mai kamata babu kana nan kana cin dukiya ko aure baka yi ba na ce ka je ka yi musu aikin Allah shine in ko baka yi ba kai ma in ka mutu ƴaƴanka wallahi ba su maka ba wallahi duk wanda bai taimaki ƴaƴansa ba ko wallahi ina gaya muku wallahi shi ma haka zai mutu a banza wallahi ƴaƴansa ba su taimake shi ba ko kai ko kar kai ba kana da uwa ba ba kana da uba ba matukar ba kai musu wani abu da kake kake tsammanin Allah zai rika kai musu lada ba ko tabarma ce ko ka tsaya a masallaci ka kai Allah ya ba ubanka lada to kai ma haka za ka mutu ‘ya'yanka su cinye dukiyar kuma ba za su ma komai ba na ce ka je ka jarraba wannan abin ka gani maza-maza daga nan zuwa wani lokaci ka zo ka bar labari ka gina ubanka masallaci ka yi wa uwarka rijiya kai ma ka yi wani aiki sadaka jariya ka zo ka ga yadda Allah zai samu albarka malam ka duba wani tunani malam saboda mun gini ba mu da sha'awar yin aikin taimako mutum Allah ya tara maka irin wannan kudin me za ka yi da su na'am ba shi kan hanya tun farko bane ba eh biya wanya wato ai nace yanzu Allah ne ma ya taimake ka ma da kuma zo kun tambaya ka zo ka zo ka tambaya ni ban taba ganin sa ba ban taba sanin sa ba haka kurin Allah ya kawo shi nace to ni dai a shawara ta a iya abin da Allah ya sanar da ni koma meye ma kake tunanin ko asara ko wani abu yana zuwa maka Allah zai iya jarraban ka ya ga Allah ya maka wannan ni'imar shi uban nan naka fa yana son dukiyar ne ya fadi ya mutu yace kuma haka kurin ya fadi ya mutu yanzu ba gashi nan muna faɗa ba mutum lafiyar sa kalau da safe iwar haka je ya tuka mota yana yawo a cikin nan unguwar kalau fa yake ba bai san bai da lafiya dan da bai da lafiya da zai je asibiti kurin yana zaune gurin ginin sa fa yaje ana masa gini yana a siyo suminti ayi kaza ayi kaza ana ta lissafi wallahi alazim mala kurin sai ya zauna sai ya ji kirjin sa yana mai zafi sai ya ce kirjin sa zafi yake kai shi asibitin ka zaure da zai yi ba aka kawo shi nasarawa aka gwada ana ta gwaje-gwaje ne babu gado yana zaune a gindin kujera ana neman gadon a nan ya mutu anan ya mutu lafiyarsa kalautar haka Allah yake ta kwashe mu don mu dauki izina haka an wa'izin rajulun mata so duk duk abin da kaga Allah ya maka wallahi tallahi ma Allah bai zalunce ka ba kuma Allah yakan yi wa wani wani abu dan wani ya dau izina mai hankali so ku ciyar kowa Allah ya bashi dama ya tsaya yayi wani abu wallahi kuma haka Allah ya dama ita dukiya amfanin ta ka bayar ba ta da amfani a ajiye yanzu nan watakila wani ku yana da miliyoyi a ajiye wani yana da kaza wani yana da kaza to ɗayan biyu ne ko dai ka ci ka san ka ci ko ka saka riga ka san ka saka ko ka hau abin hawa ka san ka hau ko ka gina gida ka san ka ko ka ba wani ka san ka ba wani dukka a cikin waɗannan kuma da cinka da ginin gidanka da saka riganka da waye ba wanda ya fi amfani irin ka ba wani ka ba wani ka fitar ka ba wani shine lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun annabi shi fara ba da babbar sadaka ta wakafi a duk duniya gaba daya a tarihin wakafi ba wanda ya fara ba da sadaka ta komai irin shine dan shine ya faɗa wa ƴaƴansa yace kai ni fa na mutu duk abin da na mutu na bari sadaka ne bai da ma wani abu mai yawa amma ya kafa doka ya ce ni ba za a ci gado na ba yana da gona annabi yana da gona ta fadak ya ce ita ma sadaka ce da aka yarsa fatima lokacin da ya mutu sallallahu alaihi sallama ta zo ta samu abubakar muna so a bamu abinda abinda babanmu ya tafiya bari sai abubakar ya ce to babanki dai ya ce in ya mutu duk abin da ya bari sadaka ne ya ba wa al'umma a ji ta amfanuwa to kaga ya nuna mana kenan to ni kuma yanzu shine ba zan bayar ba a yanzu ina raye ba zan bayar ba haka halin mai yake ba zan bayar ba ina raye saboda ina ta wayo ga ajali kuma yana ta bi na zai buge ni ban sani ba sai ka zo ka mutum kuma wanda ka mutu ka bari su ki su yi maka wallahi ba su yi ba wallahi al'ajin ba za su yi ba warwaso za su yi sau nawa ya'ya suke cewa mu wannan mutum gwanda ya mutu ya bamu rabon mu hi expire faragawa ake cewa ko Allah ya mana mai kyau ku yi aiki gashi abin da manzon Allah ya faɗa bayan Abu Talha ya sanya wannan dukiya ya bada ita saboda Allah manzon Allah ce tab bakh dalika malun raya dalika malun raya وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين النبي يقول بخ كلمة بخ إنن واتو كلمة تيدا أكي فدا إر أمتن يأي أبن أبن أبن الهير إيه duk wata kalma za ka yi fassara ta ta nuna mubalaga da jin daɗi masha Allah kai lalle wannan ko ka ce kai kai kai kai wai shine bakh a larabci lalle wannan wannan dukiya ce wato mai albarka kuma dukiya ce mai tafiya in ya ce zalika malon raya mana dukiya ce da ta tafi cikin alheri dukiya ce da ta tafi cikin alheri sannan kuma dukiya ce daman dukiya daman ba zama take ba e ko ka ci ko wani ya cinye ɗayan biyu ne ko ka ci ko wani ya cinye ko wasu su cinye ko kuma wannan dukiya ce mai riba eh wannan rabihun kenan zalika malun rabihun ka dalle wannan dukiya an ci ribarta ta yi albarka dukiyar da aka yi wa Allah aiki da ita to ita ce mai ita zai ci ribarta a aljanna a alkiyama in ka ba da hula sadaka in Allah ya sa da a aljanna sai ka ga hulan nan a kiyama lokacin da ka fi tsananin bukatar taimako in ka ba wani sadaka riga ya saka insha Allah ta'ala sai ka samu wannan rigar a lahira in ka saka ta kuma kai anan baka bawa kowa ba iyakacin cin moriyar ka damun a iya duniya ne ta ka saka ta kare in ka ba wani sadakan gida har duniya ta tashi kullun ya kwana ya tashi da iyalinsa Allah yana ta tura maka lada a akawun ɗinka saboda ka ba wani gidan da zai zauna in ka gina masallaci duk kullum aka yi sallah aka yi ibada kowa da ya shiga wannan gurin sai ka samu ladansa har alkiyama ta tashi inda ana amfani da wannan wuri insha Allah za ka ci gaba da amfanuwa in ka ba da gona duk lokacin da aka yi amfani da ita kana da lada duk abin da ka bayar baya tafiya a banza in baka samu daman yi ba to ka gina 'ya'yanka su yi maka in baka samu daman yi ba ko kuma in babanka ya mutu bai yi ba to yana da gansa yanzu babanka in ya mutu yayansa duk dukiyar da yayansa ya tara bai zai iya gina masa masallaci Allah ya kai masa ladan ba saboda wa Allah sai insani illa ma sa amma danka in in yayi abu ya kai maka in kayi masa tarbiya yayi maka to insha Allah ta'ala zaka samu lada akai kuma yana daga cikin sakayya da ya kamata mu yi wa iyayenmu irin wahalar da suka yi a kanmu mu taimake su wallahi ko da watakila su ba su gane addini ba zai iya yiwa watakila a lokacin babanka saura ta wayewar addinin da ci gaba watakila bai samu riskan wannan yanayi ba kai ko yanzu kana nan Allah ya ganar da kai ka fahimci abubuwa kullum kana jin aya kana jin hadisi watakila babanka da da yana nan da yayi kaza to sai kai masa Allah zai kai masa lada in kuma kai ruwa ka ƙi ka yi to kai ma kana haifan 'ya'yan ba za su yi maka ba kai ma haka abin zai ta tafiya ita tafiya ita tafiya hasbunallahu wa ni'mal wakilu haka ya hadisin yazo ya ce qala haddathana muhammad bin abdullah al-ansari qala haddathana abi daga sumama daga anas fa ja'alha annabi sai ya bayar da wannan gona li hasan bin sabit da ubay ibn ka'ab wa ana aqrabu ilayhi minhuma amma ni inji anas ko ya ce ni na fi su kusanci da annabin amma wala mai ji allimin ha shay'an ne bai ba da komai ba allah sarki kala anas an anasin kala fa ja'ala hal li hassani wa ubay wa ana aqrabu ilay wa ja'alha wa lam yaj'al hali minha shay'an na'am
قل فاتوا قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو دمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل منكم وامرأة قد زنا فقال لهم قد زنى قد زنى فقال لهم كيف تفعلون بمن زنى منكم قالوا نهممهما ونضربهما فقال لا لا تجدون في في التوراة الرجل فقالوا لا نجد فيها شيئا فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فوضع مدراسه مدراسها الذي يدرسها منها كفه على آية الرجل فدفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجل فنزع فنزع يده عن آية الرجل فقال ما هذه فلما رأى فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجل فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد نعم
فرأيت صاحبها
مجھے مجھے فرأيت صاحبها يجنو عليها بكيها حجارة subhanallah wannan babin ayat da Allah ke cewa fatu bi tawrat fatluha in kuntum sadiqin ku zo da at-taura din ku karanta ta in har ku gaskiya ne kuna kan gaskiya in kuntum sadiqin abin da ya faru shine um, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana ala millati ibrahim ni ina kan hanyar annabi ibrahim manzon Allah ya faɗa yahudawa suka ce ya za ka ce kai kana kan hanyar annabi ibrahim kana addini annabi ibrahim alhali kana cin naman raƙumi kuma kana shan nonon raƙumi sai manzo Allah ke cewa to ai halal ne ga annabi Ibrahim cin naman raƙumi da nonon raƙumi mu ma mun halatta haka din su a wurin su duk wanda ya ce yana kan hanyar Ibrahim to bai kamata ya ci naman raƙumi ya sha nonon raƙumi ba sai annabi ya ce to ai ba haramun bane ga shi kansa annabi Ibrahim ya ci naman raƙumi ya sha nonon raƙumi so mu ma muna halattawa ko muna ci ko muna cewa a ci ko a sha um, yahudawa suka ce mu duk duk wani abu kulle shay'in asbahana al-yawma nuharrimuhu kana muharraman ala nuhin wa ibrahim hatta intaha ilaina duk abin da ya kasance da haramun ne akan nuh da ibrahim mu waye gari muna haramta shi ba mai amfani da shi ashe ƙarya suke Allah sai saukar da ƙaryata su waye ya ce muku haramun ne annabi ibrahim ya ce raƙumi ko ya sha nuna raƙumi an haramta masa allah ya musu raddi takziban lahum raddan alaihim don ya nuna abin da suka faɗa ɗin ba gaskiya ba ne ya nuna su azzalumai ne shi sa Allah yake cewa fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi katira wa akhdhihim ar-riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwal an-nas bil batil azzalimai ne yahudawa azzalimai ne ba ba yahu ba azzalimin mutum irin ba yahudi jagororin duniya a yau Allah ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu muka haramta musu tsarkakan abubuwan da halal ne a gare su ramna alaihim tayyibatin uhillat lahum ga toshe hanyar bin Allah yahudi ba yahudi baya so abi Allah wa bisaddihim an sabilillahi kathira inji qur'ani da yawa ba yahudi suna hana abi Allah suna hana abu addinin Allah wa akhdihim riba ga karbar riba su suka kirkiro da riba a duniya da ba a san riba ba da kawai ana ba da bashi ne a babi na taimako ka bani ɗari in mai muka da ɗari amma suka fara kirkira suka ce duk wanda ya zo karban kuɗi a wajensu in dai ba ya gude bane ba in ya karbi ɗari sai ya bada ɗari da hamsin ko ɗari biyu su ne tushen raba yau raban nan ta zama mutane alaƙaƙai duk kuɗaɗen da muke mu'amala da su muna kaiwa banki muna ajiyewa a cikin wannan tsari ne na yahudanci riba Allah kuma ya ce wa qad nuhu anhu an hana su cin riba an hana su mu'amala da ruwa to ga mu ma musulmi tsindin muna ciki a cikin wannan harkar da yahudawan suke na harkar riba din mu ba da kuɗi a yi kaza mu ba da kuɗi a yi kaza mu ba da kuɗi a kaza wani yaro ya bugon mu waya shekarun jiya na tambaya na waya a wani banki suna da wani account za ka je ka zuba kuɗi dubu biyar in ka sa ko dubu kaza wannan kuɗin har abada ba za su dawo maka ba amma duk shekara akwai kyauta da za su rinƙa yi maka za ka yi samun kyautar yadi a za ka samu kyautar babur a za ka samu kyautar kaza za ka samu kyautar kaza sannan ka ci gaba da zuba kuɗi kana mu'amala amma wannan dubu biyar da ka zuba ta su ce ta tafi wai shi ne wai yana so ya sa don saboda zai samu abu na ce ai ai ba ku da wayo ne shi ne yahudanci suke muku suna rena muku hankali abinda suke shi ne in suka bude ofa din kowa ya je zuba yanzu a Kano kadai mutum mutum da Kano da Najeriya gaba daya a ce mutum miliyan ɗaya sun bude wannan account din kowane mutum ɗaya ya zuba musu naira dubu biyar nawa za a samu ka kaddara mutum miliyan ɗaya a Najeriya a wannan bankin sun yi patronizing wannan account din kowa ya sa dubu biyar biyar biyar kuma wai a shekara-shekara za su rinka baya ka kyauta misali miliyan biyar eh biliyan nawa biliyan biyar malam duba yawan mutanen najeriya eh a ba miliyan ba biliyan aka ce naira dubu biyar sau miliyan ya zama nawa biliyan biyar ko? don allah malam ka duba yadda za su suka buga hankalin mutane suka samu kudi a banza to meye ba za su iya yi ba na rarraba mutane kyauta a wannan shekarar a cikin 5 biliyan ɗin sai su ɗauki wani ma za su iya bashi mota sai a yada a ce ai banki kaza bashi daga kyautar mota wani a bashi babur wani a sai mai keke wani a sai mai shadda wani a yi kaza za a ɗan yayyada haka duk a ta gani sai a ga kama ana samu jefi jefi za su kun tara musu naira biliyan biyar a lokaci guda wancan a bashi wancan bara a bashi ba wancan a bashi wannan bara a bashi da sun yi shekara ɗaya shekara biyu suna bayarwa an rufe abin shi ke to za su har abada za su yi ta baka kyautar ne don ka ba su naira dubu biyar har ka mutu za su yi ta baka kyautar shekara wani a bashi ragon layya idan sallah ta zo wani wani kaza da sauransu saura kuma sasa layin tsammani saura kuma su lankafe su zube su business ne kawai sasa layin tsammani yi saura kuma kuna layin tsammani mutane ma na aitau muku wasa da hankali ana cin kudinku ba ku fahimta ba ku ganewa na ce zalunci ne na yahudin suna da hanyoyi dubu miliyan na cin kudin mutane kuma kuna kuna raina abin kuna wasa yanzu ko ko abin da suke din nan kofa da suke turowa ta waya a ce ko a waya sai a ce maka a san iyaye